إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yanzu muna cikin suratul baqara za mu tashi yau da izinin Allah aya ta 185 faɗa Allah subhanahu wataala wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah subhanahu wataala ke cewa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni fa inni qarib kace musu ina kusa ujibu da'awatad da'i zada'an ina karba addu'an duk wani mai addu'a idan ya kira ni falyastajibu li su nemi in ansa musu wal yu'minu bi kuma su imani da ni la'allahum yarshudun ko da Allah subhanahu wataala ya aza su bisa tafarki na kwarai wai za su alaka ibadi wannan aya daga cikin asbabu nuzul ɗinta sahabbai sun kasance suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam game da Allah hadisi ya tabbata hadisin muawiya wani bawan Allah ya zo tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ce ya annabin Allah rabbuna aqribun hu fanajihi shin ubangijinmu kusa yake mu haɗu da shi mu roƙe shi an ba'idun fanunadihi ko kuma nesa yake mu kira shi mu daga murya sai wannan sura wannan aya ta sabka kenan wannan bawan Allah yana tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ubangiji kusa yake ko ko nesa yake sai mu daga murya wurin addu'a da shi wurin za mu kiran shi sai Allah ya saukar da wannan aya wa iza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qaribun a gaya musu cewa ni lalle kusa nake Allah subhanahu wataala kusa yake yana jin kiran duk wanda ya kira shi Allah subhanahu wataala yana tare da mu da ilimin shi yana sama amma yana kusa da mu da ilimin shi duk abin da ya faru duk abin da ka ba sai ka daga murya ba in zaka kira ubangiji Allah subhanahu wataala yana cewa yana cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid nahnu aqrabu ilayhim su sani cewa mu dinnan muna kusa mai komai kusa game da jijiyar wuyanka Allah subhanahu wataala yana kusa da kai ba sai ka daga murya an zaka kira Allah ba Allah ke cewa shi da'watid da'i zada'an ina karba addu'an mai addu'a idan ya tashi kira idan Allah ya ta idan bawa ya tashi kiran ubangiji shi to Allah subhanahu wataala yana kusa ba sai ya daga murya ba wani hadisin ya tabbata sahabbai sun kasance idan suka yi balaguro in suka haɗu da tudu za su ɗaga tudu sai su ce subhanallah in za su sauka sai su alhamdulillah kenan su daga in wurin hawa ne wurin su'ud sai su faɗi sai su daga murya wurin sabka kuma sai su daga murya sai annabin Allah ya ce ubangijin nan naku ba a san mu bane ba ba kurma bane ba sannan kun ba ne sa yake ba ba sai kun daga murya ba yana kusa da ku kab da ku yake kenan ba sai ka daga murya ba za ka kira ubangiji mun fahimta wannan aya tana nuna mana cewa idan za ka addu'a idan za ka tasbihi idan za ka zikiri ba sai ka ɗaga murya ba ubangiji yana tare da kai tunda ya ce yana kusa da kai fiye da yadda zinjiya wuya take kusa da kai mun gane aqrab annabi sallallahu subhanahu wa aqrab kenan ala wazn af'al cewa kusa yake gab da kai ba sai ka ɗaga murya in za ka kira Allah ba ba sai ka ɗaga murya ba in za ka addu'a ba wannan aya kuma ta zo tsakanin ayoyin azumi Ma'ana mai tambaya zai ga cewa wannan aya ta addu'a ba ta da alaƙa da ayoyin da muka karanto wanda ke da alaƙa da azumi. Mun fahimta? Lalle tana da alaƙa. Alaƙa ta cewa alaƙan mai azumi da addu'a cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana kare yana karɓar addu'an mai azumi kamar da hadisi ya tabbata. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana karɓar addu'o'in wasu bayin mutane daga cikin daga cikin su wasa'im hatta yuf'ir Allah na karɓar addu'an mai azumi har sai ya buɗe baki. Kenan tun lokacin da alfijir ya bullo ka tashi da azumi, wannan lokacin Allah na karɓar addu'a ka har sai lokacin da ka sha ruwa. Wannan kuma ya nuna mana cewa wani hadisin daban ya nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana karɓar addu'an mai azumi musamman idan ya zo wurin buɗe baki. Kaga wannan da ya nuna cewa wannan aya mai alaƙa da addu'a tana da alaƙa da da ayoyin azumi wani hadisin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan watan ramadan ya kama ana kama duk wani mugu duk wani shedani mugu kangarari ana kama shi ana daurewa duk wata kofa ta sharri ana liƙe ta duk wata kofa ta alkhairi ana buɗa ta to wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da haka ku dage ku rika addu'a an buɗe kofofin alkhairi babu abunda babu wanda Allah subhanahu wataala ke yawan karɓa addu'a shi a wannan lokacin kamar mai azumi kafin ya buɗe baki yana wannan ya nuna cewa addu'a a lokacin da mutum ke azumi addu'a ce karɓaɓɓa kamar yadda annabi yake cewa wasa'im hatta yafdir bai azumi har sai ya buɗe baki to mu sani ɗan uwa musulmi addu'a abu ce mai mahimmanci cikin ibada bal hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addu'a hiyal ibada addu'a ita ce ibada ma'ana daga cikin manya-manyan ibada da Allah ya fi so ga bawa shine addu'a idan bawa na roƙon Allah yana roƙon ubangiji shi ya nuna cewa shi makaskanci ne yana buƙata zuwa ga ubangiji Allah yana hushi ga yana hushi da bawan da bai daga hannu ya roƙi ubangiji shi saboda me Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa bawan da ke annabi ya nuna mana cewa bawan da ke yawan roƙon ubangiji shi ya nuna cewa yana da wani ubangiji wanda zai sauke mishi ɗaurin shi yana da wani ubangiji wanda duk buƙatun da yake da su ba wanda zai biya mai su sai ubangiji ya tabbatar da tauhidin rububiyya sannan Allah subhanahu wataala ya nuna siffar wanda ba ya roƙon ubangiji shi fasiki ne Allah ya sa mai suna fasiki ne duk wanda ba ya roƙon Allah baya zikiran Allah baya ambatan Allah baya daga hannu ya dauki roƙi ubangiji shi Allah ya same suna cewa fasiki ne to kaga wannan siffa ta fasikanci ita kadai aka aje ka da ita ta cewa ba ka roƙon ubangijin ka aka ce ma fasiki to ba karama ba karama asara bace gabawa da haka ibada addu'a wani hari wata ruwa take cewa addu'a mukhul ibada mukhul ibada addu'a mukhul ibada wannan kenan ya nuna cewa addu'a tana da matsayi ga bawa ya roƙi ubangiji shi Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata cewa Allah subhanahu wataala yana shin nauyin ya ga bawa ya daga hannun shi ya roƙi ubangiji shi bai karba mai ba kaga ubangiji da kanshi yake jin nauyin bawa ya daga hannu ya roƙe shi bai karba mai ba wannan ya nuna cewa duk wannan falalolin falala ce ga wanda ke yin ibada yake yin addu'a musamman idan ya zanto kana da azumi duk lokacin da kake azumi har ka sha ruwa duk lokacin da ka daga hannu ka roƙi ubangijinka Allah zai karba maka bawa yana bujuro da bukatun shi ga ubangiji shi kadai ba wanda ake bujiro ma bukatu in ba ubangiji ba in ba Allah ba hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ibn abdullah ibn abbas wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah in za ka roƙo ka ka roƙi kowa sai Allah idan za ka neman taimako a taimaka maka ka ka nemi taimakon kowa sai Allah wannan wasiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma ibn abbas nan kaɗan daga cikin falala addu'a musamman idan mutum na azumi mutum ya dai duk lokacin da ya daga hannu ya roƙi Allah to Allah zai karɓa mishi addu'a shi sai Allah ce
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى كتشاء أهل لكم ليلة الصيام الرفص إلى نسائكم an halitta muku cewa ku kusanci iyalinku a cikin daren watan Ramadan cikin dareren da ke cikin watan Ramadan ya halitta ku kusanci iyalinku faman hunna libasun lakum su dinnan sitira ne gare ku garkuwa ne gare ku sitira ne al'aura ne gare ku wa antum libasun lahunna kuma sitira ne gare su alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san cewa kuna yaudara kanku kun kwari kanku takhtanuna anfusakum fataba alaikum sai Allah ya mayar muku da cewa ya halitta ku yi wa afa'ankum sai ya fi mu wannan aya hadisi ya tabbata wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi qais bin samra bin sarma da sadam qais bin sarma ya kasance zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gona ya tafi da azumi an tashi da azumi kamar yadda muka sani zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam harko harkon shar'antar da azumi idan ka ɗauki azumi tun daga alfijir kai sahur to zuwa rana ta faɗi lokacin za ka yi buɗe baki idan baka ci komai ba daidai rana faɗi wannan sai ka kwanta kai kwana to bai halitta gare ka ba cikin dare ko kuma bayan kwanan ka tashi ka ci abinci bai halitta ba dole ka zarce da wannan azumin na gobe kuma mun fahimta kuma bai halitta ka kusanci iyali bai halitta ka yi duk komai ba abin da ke sa azumi ya kare in dai baka yi buɗe baki ba har sai da marice da magariba sai baka samu ka ci komi ba baka samu kai komi ba sai ka kwanta ka huta daga nan in kwana ya ɗauke ka in ka falka cikin dare ƙarfe tara ko ƙarfe goma to baka cin komi dole ka ci gaba da azumi mun fahimta to shi wannan kais ya kasance ya ɗauki azumi ya yi sahur sai ya tafi gona da ya tafi gona sai kama aiki gona ya gashi da ya dawo gab da magariba ya zo ya yi buɗe baki sai zo ya tambaya gidan shi akwai abin da za a yi ci sai matar shi ta ce babu komi sai dai bar in hita makwabta in nemo maka yana nan zaune wanda ya taifin da safe har mareci yana aiki ya gaji kafin matar ta dawo kwana ya ɗauki shi ko da ta dawo ga abinci ta samu amma kuma babu ikon ta tsada shi ta ce ya tashi ta ya ci abinci saboda inda kai kwana shi kenan mun fahimta sannan wayewa gari kwana ɗauke shi ko da wayewa gari ta yi dole ya tashi sai gona kuma dole ya ci gaba da azumi ko da ya tashi yini guda da kwana guda bai ci komi ba ya fito za ya tsaya gona bisa hanya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da shi annabi ya ganshi ga yanan diya galabaita kuma gona za ya yi aiki ga yanan jikin shi ya nuna cewa galabaitacce ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya same ka kuma za ka taya gona a wannan halin sai ya zano mu annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru yana nan yana ba annabi labari sai ga Umar dan Khattab Umar dan Khattab shi kuma yazo shi ma da matsalar shi daban ta faru cewa shi kuma ya yi buɗe baki bayan cin ya ya buɗe baki sai ya kwanta cikin dare kuma sai ya halka sai ya kusanci baiwar shi daga cikin bayi to kaga ya sabu sai zo ya samu annabin Allah yana roƙo yana tambayar shi fatawa shi kuma ga abin da ya faru dukkan su kowane ne da matsala Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru sai ga wannan aya ta sauka kwatsa uhilla lakum laylata siyam rafas ila nisaikum lalle an halatta muku iyalinku kusanci iyalinku da dare rafas kalma rafas tana ɗaukar kalmar jima'i kenan wanda da haramun ne ba halitta muku ba ku yi wannan to yanzu a illa an halitta muku ku yi wannan kunna libasun lakum ku sutura ne su sutura ne gare ku wa antum libasun lahunna ku ma sutura ne gare su alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah ya san cewa kuna yaudara kanku kamar yadda Umar dan Khattab ya aikata ya aikata wannan abu amma bai magana bai shiru sai da ya ji wannan bawan Allah na zano matsalar shi shi ma sai ya faɗa cewa shi ma akwai matsalar da ke tare da shi ya faɗa mu annabi sallallahu alaihi wasallam kenan me yasa da ka abun ya faru da gare ka baka kira ka nemi ka nemi fatawa ba mun fahimta shine alim Allah Allah ya san cewa Allah ya san da abin da kuka aikata takhtanuna anfusakum kuna yaudar kanku kuna boyewa Allah ya san wannan Allah ke cewa fataba alaikum kalmat taba alaikum yawancin masu tafsiri sun fassara cewa sai aka mai da ku da haramun ne sai aka mai da ku aka ce ku yi ba aka yafe muku ba mun fahimta sau da zaka ga wani ya fassara cewa aka yafe muku a fataba alaikum sai Allah ya mai da ku matsayin da da haramun ne sai aka halitta muku wa afa ankum to sai aka yafe muku abin da kuka wa afa ankum sai aka yafe muku fal'ana bashiruhunna yanzu ku je ku kusance su wabtagu ma ma kataba Allahu lakum ku she ku nemi abin da Allah subhanahu wataala ya arzuta ku da shi ne neman ƴaƴa da sauransu wa kulu washrabu ku ci washrabu ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad har sai zare bari ya bayyana tsakanin zare baki wannan fakara lokacin da ta sauka akwai sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi Adi bin Hatim sahabi ne Adi bin Hatim ya kasance in za ya sahur sai ya nemo zare hori da zare baki sai a shi gaban shi zai ta ci abinci sai ya ga wannan zaren ya bayyana ga baki ga hori kaga in aka ce haka ai sai sai ya tawaye ya ne za kai ka gane zare hori tare da zare baki to shi haka yake yi sai ya ji labarin sai annabi sallallahu alaihi sai ji wannan aya ta sauka cewa shi aiki da wannan aya ku ta ci ku ta sha har sai zare hori ya bayyana da zare baki sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka sai annabi ba shi amsa cewa a'a ba ana nufin zare wannan da ka sani ba ana nufin alfijir alfijir sadiq wal kazim akwai alfijir guda biyu ne kamar da hadisi ya tabbata annabi ke cewa alfijir fajrani alfijir guda biyu ne akwai alfijir sadiq na gaskiya shine da an ganshi to lokacin sallah yayi akwai kazim wanda na ƙarya ne shine harkon alfijir da ke harbin lawa alfijir na harko lokacin da ake kiran sallah na harko to lokacin alfijir za mu gani cewa kala biyu ne kowane ne daban-daban ne wannan tsaye yake wannan kuma da hwaɗi yake kenan kaga akwai bambanci mun fahimta to wannan mai hwaɗi wanda gabas za a ganin gabas haske ya mamaye gabas kuma mai hwaɗi wannan lokacin ne alfijir na gaskiya ya bayyana to lokacin da za ka azumi ka dage kai ta cin abinci har sai lokacin da kaga wannan alfijir mai haske sosai sai in ya bayyana sannan ka aje abincin da zaka ci na sahur to Allah subhanahu wataala ke cewa ku ta ci ku ta sha har sai lokacin da wannan ya bayyana to wannan ya nuna mana cewa halaccin yin sahur muhimmancin yin sahur annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku rika yin sahur saboda yin sahur akwai albarka gare shi rika yin sahur saboda alkwai albarka cikin sahur kada ka ci ka ci abinci sosai da dare yanzu ba sai ka ci abinci ba a ka tashi ko ruwa ne ka sha kana daga cikin wanda suka samu wannan albarka ta sahur mun fahimta idan za na azumi halal ne kuma sannan abu ne mai albarka cin abincin nan da zani in ci abinci lokacin da alfijir ya bullo to cin abincin na Allah na sa mishi albarka mun fahimta sannan kuma yin sahur din yana nuna cewa kai biyayya ga Allah subhanahu wataala tun daga ya Allah ce ku ci ku sha ku ci ku sha umarni ne aka maka ku ci ku sha har sai lokacin da alfijir na ƙarya da na gaskiya bayyana ga na gaskiya ƙarara to sai ka tsaya mun fahimta sannan kuma ana son idan mutum za ya sahur ya yi shi ƙarshen lokaci ana son ya yi shi ƙarshen lokaci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya tabbata hadisin Anas an tambaye an tambaye shi yaya ne kwatankwacin sahur da ta da sallah sai ce kwatankwacin mutum ya karanta aya 50 kwatankwacin mutum ya karanta aya 50 kenan kaga daga karanta aya 50 idan ya zanto mai saurin karatu ne ko wanda ba da sauri ka karanta aya 50 sannan a tada sallah kenan gab da a tada sallah zaka tsayawa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi sahur albarkashi abinda aka yi so ka yi shi ƙarshen lokaci shi kuma buɗe baki ana son shi ka yi shi lokacin da farkon lokaci da an ce rana ta faɗi ƙwariyar rana ƙoƙon rana ya ɓace muka kawai ka sha ruwa ba sai ladan ya kira sallah ba mun fahimta haka aka fi so ga mai buɗe baki sannan wurin sahur abinda aka yi so ya yi sahur ƙarshe-ƙarshen lokaci yadda da ya gama sahur kawai ya taimaka masallaci الله سبحانه وتعالى كجاف قل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل to daga nan ku ta cin abinci har sai wannan alfajir ya bayyana to daga nan sai ku cika ku kammala azumin ku har zuwa dare wala tubashiruhunna wa antum aqifun fil masajid kada ku kusanci iyalanku ko ku sumbace su ko ku taba su sai idan ku kasance kuna itikafi har sai in ku fito bai halitta ba haramun ne mutum ya zo yana iskafi macen shi zo gaisa da ita wala tubashiru mubashara nan wurin a halishan larabci idan aka ce mubashara sumbata ko kuma runguma mun fahimta to za mu ganin cewa idan macen ka ta kawo maka ziyara a itikafi abin da ke tsakaninka da ita gaisuwa wannan shine abin da shari'a ta bayyana Allah ya ce wala tubashiruhunna kada ku kusance su wa antum akifuna fil masajidi kuna cikin itikafi mun gane tilka hududullah Allah ke cewa wannan dokokin Allah ne fala taqrabuha kada ku kusance su kaga nan Allah abubuwa ne zano ya zano sai ce kada ku kusance su mun fahimta zamu gani cewa nan wurin dokokin Allah ne kamar yadda muka sani dokokin Allah umarni ne akwai umarni akwai hani idan ya zanto umarni to za a cewa kada ku ƙetare wannan umarnin kamar da Allah subhanahu wataala ke tilka hududullahi fala ta'taduha da Allah ya zano hukuncen hukuncen mata ku ba su sadakin su ku kiyaye ku ba su haƙƙin su sai Allah ya ce wannan dokokin Allah ne tilka hududullahi fala ta'taduha kada ku tozartar da wannan dokokin nan kuma umarni na nan hani ne kada ku kusanci iyalinku kada ku kai kai ku kaza sai Allah ce fala taqrabuha kada ku kusanci abin to can wurin umarni da inda umarni yake to ana son kayi shi kaka tsallake da inda hani yake za ga an ce kada ma ka kusanci wurin wala taqrabu zina Allah ke ce kada ku kusanci zina kaga kada ku aikata akan ma ka kusanci can wajen aka nan wurin wannan dokokin ka kai kaza akan ma ka kusanci can mun fahimta تلك حدود الله فلا فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون da wannan haka ne Allah subhanahu wataala ke yi ma ke bayani kan ayoyi zuwa ga mutane la'allahum yattaqun ko da su ji tsoron Allah to wannan ayoyi da muka faɗa kaga can Allah yake cewa ya lazina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun nan kuma aka ce idan aka zano muka wannan abun Allah yana bayani ga ayoyin shi dan ku kiyaye su ko da kun ji tsoron Allah ashe can azumi na koya mana tsoron Allah nan kuma kiyaye dokokin Allah suna nuna mana tsoron Allah ba mai kiyaye dokokin Allah sai tsoron Allah mun fahimta haka azumi abinda aka umarce ka kai azumi ya koya mana tsoron Allah nan kuma ka kiyaye dokokin Allah dan mu gano cewa kai mai tsoron Allah ne ba mai kiyaye dokokin Allah sai mai tsoron Allah wannan aya daga cikin fiqhun da za mu karuwa ciki na farko Allah ya halatta mana ya kawo mana sauki sabanin lokacin da da idan kai idan kai bude baki to shikenan da cikin dare bai halitta gare ka ba ka tashi kai kai sha ruwa ko ka ci abinci ko kai wani abu mai kama da haka Allah ya zo kawo mana sauki mun fahimta ashe harkon shari'a ka iya karanta wani hadisi wanda ke da alaka da wannan wannan harkon shari'a ne harkon da aka shar'anta da azumi ne mun fahimta daga baya kuma aya ta sauka ta goge wannan sannan abu na biyu cewa Allah subhanahu wataala ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna ku dinnan sitira ne gare su dinnan sitira ne gare ku kuma sitira ne gare su wannan ya nuna cewa iyalinka sirrinka ne iyalinka sirrinka ne bai halitta ba kai ka ita ma sirrin tarce kai ma'ana bai halitta ba abinda ya zanto sirrin ka ne mace iyalinka ta je tana faɗi a wani wuri cewa ga abinda wane ga abinda wane yi nan ba ana nufin ga azumi ba kadai ba ana nufin cewa ba abin da ke faruwa cikin dare ba kadai a'a an ce su din nan sutura kuce to duk wani sirri namiji ya zama namiji ya zama dole gare ki ki kiyaye shi mun fahimta haramun ne ki fidda sirrin mijinki tsakaninki da ke da mijinki ba dole bane sai abin da ke faruwa da dare a sirri ne wannan na dukiyar mai gida na kayan mai gida na magana annabi sallallahu alaihi wasallam matan shi ya tara ya yi sirri da su amma suka je suka faɗa ma wani Allah ke cewa yanzu asarran nabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sirri tare da iyalin shi me ya faru sai wata ta je ta faɗa ma wata sai Allah subhanahu wataala daga sararin samaniya ya fassala ya tarwatsa ya tonar da asirin wannan baiwa Allah da ta faɗi mu abin da aka faɗa abinda da ta ji annabi na ba ta labari cewa ta yi man an baka haza wa ya baka wannan labarin qala nabba ani Allahu al-alim khabir Allah wanda ke sama shi wanda alimu ne sananne ne khabir wanda kuma zai baku labarin da abin da kuka aikata ashe baiwa Allah duk abin da kika sani na sirrin mai gidan ki kika faɗa Allah zai baki labari ranar alkiyama kin tona asirin mijinki saboda na an ce kunna libasun lakum to kai ma haka aka san haka duk wani sirrin mace haramun ne ka je ka faɗa ma wani sirri ba dole bane ba sai na gangan jikinta a sirri ko da na magana ne magana sirri ne mun gane Allah ce ku sutura ne su ma sutura ne mun fahimta sannan nan wurin kuma za mu ganin cewa fassara alqur'ani dole ne ka koma ga malamai fassara alqur'ani dole ka koma ga malamai diba adi bin hatim sahabi ne mai kuma balarabe yana jin larabci kuma ɗalibin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga ya aya abin da ya fahimce ta daban abin da yake aikatawa daban abin da aya take ni daban balarabe ne kuma qur'ani da larabci sahabi ne ɗalibin annabi sallallahu alaihi wasallam amma me ya faru ga yana fassara aya da tunanin shi sai ga da ya je da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai mai bayanin dalla dalla sai ya gano ashe can wurin kan kuskure yake mun fahimta kaga yana sahabi ne kuma balarabi kuma alqur'ani da larabci amma ga alqur'ani baka fassara shi da larabcinka dole ka je ka koyi yadda malamai ke yadda malamai suka fassara kuma fassara alqur'ani dole ne ka dauko ta da fassara ta salafus salih mun fahimta dole ka nemo fassara yaya sahabbai suka ji fassara shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi yasa kowane lokaci muke kawo hadisi wanda ke fassara aya saboda alqur'ani hadisi ke fassara alqur'ani dole ka nemo fassara alqur'ani sahabbai da aka sabkar da ayoyi annabi sallallahu alaihi wasallam gabatin shi aka ji dole ne ma'ana sahabbai su suna zuwa su nemi fassara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to dole ka nemi fassara inda sahabbai suka ji huta daga nan sahabbai tabi'ai suka koya musu haka zuwa tabi'i tabi'ina har zuwa ga malamanmu Allah saka musu da alkhairi to kenan wannan ya nuna cewa ba na zowa da na iya larabci in fassara alqur'ani in na ce zan fassara alqur'ani da wannan zan ta kuskure ciki zan ta fassara ma'ana ga abin da Allah ke nihi ni kuma ga abin da nake faɗa daban sai zanto maimakin in aza mutane musu daidai ina aza su bisa fata Allah ka tsare ni to sai Allah ya ce ni
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyarku tsakaninku bil batil ta hanyar banza ta hanyar haramun wa tudlu biha ila kan kuma ku je ku kai ƙara zuwa ga shugabanni game da wannan dukiyar da ta'kulu fariqan min amwal nas dan ku ci wani kaso daga dukiyar mutane bil ismi ta hanyar haram da zunubi wa antum ta'lamun kuma kuna sani wannan aya hadisi ya tabbata ruwaya daga Ibn Abbas Ibn Abbas yake cewa wannan ya tabbata ne game da mutanen da mutumin da ake bin shi bashi ko akwai haƙƙin wani kan shi to wanda ke bin shi bashin talaka ne ko kuma baya da kowa ko kuma bai da hujja wanda zai bayyana mishi cewa ga abin yadda yake a yi an so mishi haƙƙin shi kai kuma wanda kana da hanya kana ganin babba ne sai ka yi sauri ka je ka samu shugabanni ka nuna musu cewa wane zai kawo na da game da kaza yana biya ta kaza yana biya ta kaza ba ya biya ta da komai ka daɗe musu baki mun fahimta shine wa tudulu biha ilal hukam ni sauri da wannan dukiye ta mutane da za ku ci ku je ku samu shugabanni ku daɗe musu baki mun fahimta to kaga wannan adi ba kamar yau aka sauka da ita tun lokacin sahabbai amma di ba kamar yau aka saukar da ita yau ni ba ni da ba ni da ƙarfi ban da wanda zai kama ban da dogon hannu ban da wani ban da wani ina bin wani bashi yana son ya cinye kuɗin ba ya son ya bani su sai ya sauri ya je ya kai ƙara na ko kuma da na je na kai ƙara dama ya riga ya kira da na zo abin da za a nuna koma a ce a ɗaure ni ni da ke da duke ko kuma a ce in tayin ba mutane wuri to Allah ke cewa kada ku ci dukiyar mutane ta hanya haram ga dukiyan kun san ana bin ku ita ga haƙƙin kun san haƙƙin wane ne sai ku lallaka ku je ku ba shugabanni wani abu dan su dade muku dan su dade mu wancan bawan Allah baki mun gane Allah subhanahu wataala yake cewa li ta'kulu fariqan min amwalin nas dan ku ci wasu dukiya wani kaso daga cikin dukiyar mutane bil ismi da zunubi kaga in aka halitta ma wannan dukiye kai kana ganin cewa ka ci banza mun fahimta to hadisi ya tabbata hadisi daga cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kuna zo mana da hukunci yake cewa kuna zo mana in yi mutane guda biyu suna zo mana da hukunci daya yana da gaskiya ɗaya bai da gaskiya amma wanda bai da gaskiya ya hi daɗin baki ya hi zaƙin murya ya hi hikimomi cikin magana sai in ɗauki magana shi in ba wancan wanda ba da gaskiya wanda ke da gaskiya sai in ba shi rashin gaskiya to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa to ni abin da ya bayyana mini ne na muku hukunci wanda ya san haƙƙin wani ne na bashi kuma ya san ba haƙƙin shi bane to ya sani cewa na datso mashi wani kaso daga cikin wutar jahannama na bashi ya ci to kaga wannan aya hadisi ya fassara wannan aya annabi ke cewa abin da ke zo mishi shi zahiri ke zo mai amma wannan bai da gaskiya mai wanda ke da gaske ba ya da baki ba wa Allah bai san yadda za ya maka bayani ba shi kuma wannan ya iya ya iya fasaha ya san yadda za ya hito maka da magana yadda za ka ɗaukar magana suka ce shi ke da gaskiya ka yanke hukunci cewa wancan bai da gaskiya kai kuma abin da ya zo maka kenan shi ma misali wancan idan wancan alƙalin aka zo aka gaya mai in an zo an daɗe mai baki kaga nan wurin da wanda ya hukuncin da wanda ya ci kudin kaga da hukuncin su daya kamar da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shuwa gabani ko kuma alƙali mai yin hukunci guda uku ne akwai wanda ya san gaskiya sai hukunci da gaskiya akwai wanda bai san abin da zai ba baya da ilimin hukuncin to wannan idan ya hukunci ya sani cewa ya batar da mutane sannan kuma finnari annabi ke cewa dan wuta ne sannan wanda kuma bai sani ba kuma bai nuna mutane bai sani ba kuma ya hukunci da rashin sanin kaga wancan bai sani ba ya san bai sani bane ya hukunci to wannan kuma bai sani bai nuna musu cewa bai sani ba annabi ke cewa na farkon nan wanda ya san gaskiya kuma aiki da gaskiya da ilimi to wannan shi kadai ne ya tsira cikin masu yin hukunci to kaga yanzu za a zo a kawo maka hukunci abin da ya bayyana gare ka shine zaka hukunci to ka sani cewa ɗayan uku ne kai ko ka yi hukuncin cewa wannan shi ke da gaskiya kuma ga gaske shi kai ba ka da gaskiya da wannan shine ka tsira mun fahimta ko kuma ban sani ba sai ce ban sani ba wannan hukuncin ya fi ƙarhi na ya mana nauyi ba ni iya ganewa ba sai da za ni in wannan hukuncin ba mun fahimta ko kuma ban sani ba na san ban sani kun bin tambaya kuma ne hukunci akan haka to Allah ka tsare ni kina Allah subhanahu wataala ke cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyarku cikin cikin dukiyar ƴan uwanku ta hanyar banza ta hanya ba ta hanyar kwarai ba Allah subhanahu wataala ya haramta mutum ya ci dukiyar da ba tashi ba mun fahimta Allah ya ce abin nan dukiya tsakaninku haramun ne in dai ba ta hanyar kasuwanci ba ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan sai in kasuwanci ne kasuwancin ma an taradu sai da yarda mun fahimta kaga yanzu duk kasuwar da aka yi da mai saidawan da wanda ya sayi idan babu yarda daga bangare da wannan kasuwancin bai yi ba mun gane wannan ya zama cewa cin dukiya mutane ba tare da hanyar halal ba in za ni muka in maza mu kasuwa da kai to sai na tambaye ka yarda ni ma na yarda kamar da Allah ke ce an taradi ya zanto da yarda kowa ya yarda mun fahimta sai Allah ce
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yas'alunaka an ahilla sun kasance suna tambaya ku game da watanni kul ka ce musu hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj cewa an sanya su ne dan lokutan mutane mutane su san lokaci kaza watan kaza akai kaza watan kaza akai kaza wal hajj da kuma lokacin aikin hajji walaysa al-birru bi an ta'tul buyut min abin zuhuriha ba biyayya ba ce ba ka zuka ku rika shigo mai gida in za ku shigo a gida ku shigo ta baya ko ta saman katanga walakin nal birra man istaqa cewa biyayya yana nan ga wanda yake yayi dokokin Allah ya ji tsoron Allah wa tilmuta min abwabiha in za ku shigowa ku shigo ta kohohi wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun ko da kun ci kun zama cikin masu rabo hadisi ya tabbata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wai wannan watan yaya menene hikima ciki in za ya kullowa sai kullo dan karami ya ta girma ga tahiyya kwanakai ya ta girma ya ta girma idan ya kai kwana sha hudu sai ya cika girman shi ya zanto babba sannan daga nan kuma ya rika tahiyya yana sauka yana sauka sai ya kai kuma karamin shi kamar yadda ya sauka kamar da ya hito sahabbai ke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai san amsa ba sai ya shiru kai tsaye aya ta sauka cewa yas'alunaka an ahilla suna tambaya ka game da watanni kul ka ce musu iya mawaqitu linnas wal hajj watanni an sa su ne dan a rika gane lokuta mutane su rika gane lokutan su to kaga wannan shine ake ce mu usulubul hakim ga masu balaga usulubul hakim kai tambaya na mukin a baka ansar da kai tambaya in aka ga ansar ba ta da fa'ida an gaya ma ita sai a baka ansar da kai za ka amfanuwa da ita nan sun tambayi girman wata girman wata me za ka karuwa da shi me za ka me za ya kara ka in ka san girman wata da da karamta shi sai Allah ya ce an sanya watanni dan mutane su rika gane watan kaza ya kama in kana son ka yi bukatunka wani da wata kaza mace mai juna biyu wata kaza ne take da shi yau wanda ke da jinin al'ada wata watanta ya kama wanda za ta kama to kaga sai Allah ya ba su ya saukar da bayani wanda kai zaka karuwa da shi amma an ga maka cewa wata yana girma yana karamta menene za ka karuwa za ka karuwa shi a cikin addinin ka sai Allah yake cewa qul hiya mawaqitu lin-nasi an sanya wannan watanni dan su zanto lokuta ne na mutane da watanni ne muke gane cewa wane watan shi kaza da aihuwa wance tsora wata kaza ta gama al'adarta wai ta gama iddarta wance watan ta kaza juna biyu da ke jikinta watan shi kaza da watanni ne inda ba watanni ba a gane komi mun fahimta sai Allah ya sanya watanni da a rika ganiya da watannin kuma in watanni suka cika sha biyu kuma sai a gane shekara ta yi wane ya shekara daidai wane nan shekara shi kaza da wannan watanni ne Allah subhanahu wataala ke da ya sanya mana muke gane watan ka kaza shekarar ka kaza da abubuwan da kuma muke so in za a wata sabga sai mu sa watan kaza shine mawaqitu linnas wal hajji sannan kuma da watan ne za mu ganowa cewa watan aiki hajji ya kama watan aiki hajji ya kusa watan aiki hajji ya wuce mun fahimta Allah ke cewa wa laysal birru bi an tasul buyut min zuhuriha wannan ma wannan fakara hadisi ya tabbata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance in sun yi balaguro in suka dawo ba su san su biyo ta kofa wani sai ya biyo ta katanga wani wani ya biyo ta saman ɗaki ya duro gidan shi menene hikima Allahu alam su suka san me yasa suke yin wannan mutum in ya dawo daga balaguro ya dade ba ya biyo wata kofa gidan shi abin shiga ne ya shiga a sai dai ya biyo ta wani wuri wasu malaman masu tafsiri suka ce a can ne dan kaka biyo ta kofa saboda wani abu ya same ka ko kai ya same ka kaga wannan ko ai bai alaka da sahabbai ba mun fahimta wanda ke kusa da ki suna jin kamshin annabta a gansu suna canhi ba ni bi tauri kaza dan kada abu kaza ya same ni mun fahimta to kaga wannan fahimtar su ce amma menene yasa sahabbai ke wannan Allahu a'lam to sai Allah ya saukar da wannan aya Allah ke cewa walaysa albirru bi an ta'tul buyut min zuhuriha ba wata biyayya bace ba ba doka bace ba ka za ka shiga gidanka ka biyo ta sama ka duro ta gida ta katanga in za ka shiga gidan ko kuma ka biyo ta kurɗi mun gane walakin nal birra man taqa abubuwan da ke sa biyayya su ke sa mutum ji tsoron Allah mun gano can wurin abuwa laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib har zuwa ƙarshen aya Allah subhanahu wa ta'ala allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun wa'inda suka yi wa'incan abubuwan gaba ɗayan su sune suka gaskantar da shari'a Allah suka gaskantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ulaika humul muttaqun sune masu tsoron Allah kaga nan sai Allah ya ƙara mamata aya ce sune wa'inda ke jin tsoron Allah wanda ya kiyaye dokokin Allah shine ke jin tsoron Allah walakin al birra man ittaqa mai biyayya cikakken mai biyayya shine ya ji tsoron Allah ashe duk wanda ya zano wa'ancan abubuwan da muka zano satin da ya wuce to shine mai tsoron Allah ulaika allazina taqaw to nan kuma laysal walakinnal birra man ittaqa Allah ke cewa atul mutan abwabiha ku biyo ko inda ku shiga gidajen ku ku biyo ta kowa ba sai ka bi ta kurdi ba ba sai ka bi ta katanga ba wattaqullaha ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun ko da kun shiga ko kun zanto cikin masu rabauta wanda Allah zai musu rabu ranar alkiyama sai Allah ce
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين da lokaci ina da ya ja nan za ya kamata mu tsaya insha Allah sai dai sati mai zuwa mu tashi daga wannan aya idan akwai tambaya sai ya tambaya in babu tambaya sai mu rike da addu'a abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladashi abinda muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka mu ikon kan komai Allahumma ghafir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir ya ayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk